بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الثالث عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وبعيده فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوبهم قلوب بعضهم ببعض ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم وعيسى بن نعم وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ولا كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم لهم أنفسهم وأن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون ثم قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعض بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعن- كما لعنهم رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن هذا لفظ أبي داود ولفظ الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نحتهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال لا والذي نفسي بيده حتى تأطيروهم على الحق أطرا قوله تأ- نعم تأطيرهم تأطروهم نعم تأطيرهم تو نعم تأطروهم نعم تعطروهم نعم.
أي أي تعطفوهم مم.
وتقصرنه ولتقصرنه
ولتقصرنه أي لتحبسنه الرابع عشر الرابع عشر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال يا, يا أيها الناس إنكم لتقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بإقاب منه رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحته نعم بسم الله الرحمن الرحيم الثالث عشرة hadisi na goma sha uku a cikin wannan babi na umarni da kyakkyawan aiki da hani ga mummunan aiki an ibn mas'udin radiyallahu an wannan hadisi an amso shi daga abdullahi dan mas'ud yardar allah ta ƙara tabbata a gare shi abdullahi dan mas'ud ya ce haƙiƙa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce inna awwala ma dakhala an-naqsu ala bani isra'il manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace haƙiƙa farkon inda tawaya ta shiga cikin addini na 'yan banu isra'il نعم farkon shigar tawaya cikin addini na 'yan banu Isra'il, annahu kanar rajulu yalƙar rajul. Ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce annahu, haƙiƙa yadda lamarin yake, kanar rajulu, mutum ya kasance yalƙar rajula yana haɗuwa da ɗan uwansa yana aikata ayyuka wanda suke na asha. yana zina ko yana moɗi ko yana caca ko yana farautar kifi ranar asabar fayaƙulu sai ya ce da shi ya haza wane ittaɗillaha ka kiyaye dokoki na Allah ka ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ka kare kanka daga azaba ta Allah subhanahu wa ta'ala wa da'a ma tasna'u ka daina aikata abin nan da kake aikatawa na migu- na mugun ayyuka waɗannan miyagun ayyuka da kake aikatawa da Allah subhanahu wata'ala ya hani akan aikata su to ka daina aikata su fa innahu la yahillu laka haƙiƙa abin nan da kake aikatawa na mugun aiki bai halitta ba a gare ka ubangiji subhanahu wata'ala ya haramta a kanka shikenan idan ya mai wannan nasiha ya mishi wa'azi ya gaya mishi abin da Allah ta'ala ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya faɗa thumma yalqahu min al-ghadi wa huwa ahla- ala halihi sai kuma ya sake haɗuwa da shi washe gari alhali yana kan halin da ya haɗu da shi a jiya wato sai ya sake haɗuwa da shi yana aikata wannan aikin wanda yake na asha yana aikata taɓargaza abin da Allah ta'ala ya haramta. Fala yamna'uhu zalika an yakuna akilahu wa sharibahu wa qa'idahu. Ma'aiki alaihi salatu wassalam yace zalika wannan tabbata da ɗan uwan shi yayi akan aikata laifi akan aikata abin da yake husatar da ubangiji fala yamna'uhu baya hana wannan soban nashi an yakuna akilahu ya zamanto shi ne abokin cin abincinsa ya zamanto kwano ɗaya suke cin abinci a dandali wa sharibahu baya hana shi ya zamanto shi ne abokin shansa ya zamanto kwano ɗaya suke shan kunu kwano ɗaya suke shan tukudi kwano ɗaya suke shan ruwa kwano ɗaya suke shan hura kwano ɗaya suke shan lemu da sauransu wa ƙa'idahu kuma hakan ɗin baya hana shi ya zamanto wannan lalataccen mutumin wannan mutumin da yake saba wa Allah ta'ala ya zamanto shi ne abokin zaman shi a fada guda wato idan ya zamanto al'umma an samu alladina ya na bi amrillahi ta'ala waɗanda za su tsaya da umarni na ubangiji subhanahu wa ta'ala wajen al'amuru bil ma'ruf da annahyu anil munkar to idan ya zamanto waɗanda ake hana su akan aikata ayyuka na asha da suke yi idan har hakan ɗin bai hana ba idan suka kawo mana dukiya wanda suke ci ta riba su kawo mana dukiya su damƙa mana sai mu ce to alhamdulillah mun gode mu je mu ci mu kashe wutar gabanmu to matukar idan suna aikata wannan ayyuka na asha idan muka hana su su aikata idan har ba su daina ba to hakan ɗin baya hana mu idan suka kawo mana dukiya suka damƙa mana mu amsa baya hana mu idan suka siyo tafi suka shinhuda mana a majalisun mu zo mu zauna har mu musu addu'a baya hana mu idan sun zo su kawo abinci mu zauna mu ci da mu da su tare saboda anan babban abin da muka yi shine mun so abin da Allah subhanahu wata'ala yake kyama shi kuma albugudu fillahi yana daga cikin cikar imani na bawa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cikin sunan na abi dawud hadisin abu umama albahili Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce man ahabba lillahi wa abghada lillahi wa a'ta lillahi wa mana'a lillahi faqad istakmala al-iman dukkan wanda ya so abu dukkan wanda ya so bawan Allah ko ya so wani abu lillahi ya so shi saboda Allah subhanahu wa ta'ala ne ya ce a so shi saboda Allah subhanahu wa ta'ala ne yake son shi ya ji yana son wani bawan Allah musulmi mutumin kirki mai da'awa aka tambaye shi don me kake son shi ka ce saboda shi ɗin masoyin Allah ne ala inna auliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun sannan kuma wa abghadha lillahi ya kyamaci wani ko ya kyamaci wani abu saboda Allah subhanahu wa ta'ala ne ya kyamaci wannan abun kuma ya umarni da a kyamace shi saboda ayyuka na asha Allah ta'ala baya son su kuma baya son masu aikata ayyuka na asha ta dalilin wannan ya kyamaciwa ne ba don wai saboda baya taimaka mishi ba ba don saboda sun yi fada da makwabcin shi ba ba don saboda sun yi kaza ba sun yi kaza a saboda kawai Allah ta'ala baya son irin waɗannan mutanen shi yasa shi ma yake kin su wa a'balillahi wa mana'alillahi sannan kuma ya ɗoki dukiyar shi ya bayar da ita ko ya ɗoki wani abu ya bayar da shi saboda Allah ta'ala ba don mutane su gani ba ba don mutane su ce wane mai kyauta ba ne ba don mutane su ce wane ba zo ba zo to gare shi ba ba ruwan shi ya yi abin shi ne saboda Allah ya ɗauka ya bada li thawabin lahi wa ridahu saboda ya samu ladan Allah da kuma ya samu samun yarda a wajen Allah sannan kuma wa mana alillahi ya hana duke shi saboda Allah wato yake ɗaukan dukiyar shi ya bayar da ita inda Allah ta'ala ya ce kada a bayar da ita bai ba da dukiyar shi aka gina gidan wiwi ba bai ba da dukiyar shi aka gina gidan karuwa ba bai taimaka wa kafirai ba da dukiyar shi bangaren abin da ya shafi su yaƙi musulunci azala ce faqadista kamar al-iman to haƙiƙa ya cika imani ana faqadista kamar al-imana ya cika imaninsa ko faƙadis takmal al'imanu kamar yadda ruwayoyin duka kowace ta tabbata to wannan yana nuni akan cewa ashe idan mutum yana aikata aiki na asha idan ka nuna mai cewa abin da yake aikatawa ba daidai ba ne ya saba wa Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya doge akan saban nashi to ba wai haka ba za ka yi shiru ka ce to ni dai ba ruwa na da shi in ya zo ya zauna a fada ai kun ga da yana liƙu mishi ina kaza kaza yanzu ana daina liƙu mishi a sai ya zama to ku canza fada Allah ta'ala bai umarce ku ba da ku zauna a guri ɗaya inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun idan a gangare kuke ku hayo sama idan a sama kuke ku gangara ƙasa idan a yamma kuke ku dawo gabas idan a gabas kuke ku dawo ku koma yamma ku bar mishi fadar an gane ku فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace yayin da suka aikata haka wato ya zamanto su waɗanda suke aikata ayyuka na asha suka tabbata akan aikata ayyukansu na asha su kuma waɗanda suke malamai ne masu umarni da kyakkyawan aiki da hani ga mummunan aiki wannan aiki na asha da 'yan uwansu suka tabbata a kan shi hakan ɗin bai hana su zamanto su ne abokanan tafiyarsu ba abokanan hurɗarsu na kullum kullum ba abokan zamansu abokan cinsu abokan shansu daraballahu quluba ba'dihim bi ba'd sai ubangiji subhanahu wata'ala ya cakuda zukatan sashen su saboda sashi ma'ana daraba Allahu quluba ba'dihim bi ba'd Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai musu zubin goro dukansu gabaki daya. Mutumin kirkin aka kama shi ma'ana sawwadallahu qalba man lam ya'si bi shumi man asa. Sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sa zuciyar shi malamin da bai cuɗanya ba wannan saban, bai aikata wannan saban ba. Sai cuɗanya zuciyar shi ta koma bakakirin saboda shu'umin waɗanda suke aikata saban. shi yasa zama a cikin waɗanda suke saba wa Allah subhanahu wata'ala dan kai baka aikatawa ba dalili bane akan kuma ka ci gaba da zama da su ka ce ai ni bana sha bana kaza bana kaza su ne suke yi to idan azabar Allah ta'ala ta zo ba wasu kaɗai za ta shafa ba har kai ɗin tun daga duniya ya kamata mu gane mutumin da baya sha idan yana zaune a cikin mashaya in aka zo gabaki da yake hada su a musu zubin goro a saka su cikin mota a tafi da su daga can gaske shi za ta fidda shi amma dai kan ba za a ce ba kai wannan akar makallahu ne gashi na hadda hulakin baya wannan kuma gashi na inda kamar shi take idan shi da sauransu bai kada ba kamar yadda sauran idanuwansu suka kada kwada su za a tahi wannan da su yana jin warin yana saura da sauransu in tafka ake da santar hashi za a ta tattafka sai an je daga can kuma a ce to akar makallahu shi watakila ma shi kwamsar ɗin malamin shi ne aka ce to aka ramuka lahar da kuwa ce e na je musu nasiha ne aka tabko ni to kaga ya an samu matsala to haka waɗansu daga cikin malamai suka ce ma'ana daraballahu quluba ba'dihim bi ba'din sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya cuɗanya ya rikida zukatan sashen su da sashi ai sawwadallahu qalba man lam ya'si bi shumi man asa fasarat qulubu jami'ihim qasiyatan ba'idatan anil haqqi sai zukatan gabaki ɗayan wato mutanen su zamanto ta zamanto kekashashiya ta zamanto kekashashiya ta ne santa gabarin amsal gaskiya saboda duk wanda Allah ta'ala ya sanya zuciyar shi ta zamanto kekashashiya ba ta tafshi saboda amsar galgadi to bune na azaba ya tabbata a gare shi aka Allah ta'ala ya faɗa أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين sannan kuma ga shi cikin suratu al-baqara Allah ya ce thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kal hijara aw ashaddu qaswa wa inna min al-hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu فيخرج منه الأنهار وإن منها لما يشرب فيخرج منه وإن منها لما يبدو من خشية الله أنغاني هو شيني أنا sai Allah subhanahu wa ta'ala ya cuɗanya zukatan sashensu saboda laifin da sashen suke aikatawa kuma bai hana ba suka zamanto a bakan zamansu sun maƙala sannan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce lu'inan ladina kafaru min bani isra'il Allah an ci waɗanda suka kafirta an nesantar da su daga rahama ta Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin 'yan banu Isra'il ala lisani Dawud akan harshen annabi Dawud alaihi salatu wassalam annabi Dawud alaihi salatu wassalamu ya yi musu mugunyar addu'a Allah ta'ala ya canza halittarsu suka koma biri ruwa kamar yadda wato su ne ashabu aila waɗanda suka yi farautar kifi a ranar asabar sai ubangiji su subhanahu wata'ala wato ya canza halittarsu ya maida su birrai an gane ku walaqad alimtum alladhina atadaw minkum fi sawti fa qulna lahum kunu qiradatan khasi'ina to annaba dawud alaihi salatu wassalamu shi ya musu mugunyar addu'a Allah ya rikida halittarsu ya maida su buri ruwa wa isa ibn maryam ubangiji subhanahu wata'ala ce kuma hakanan Allah an ci yan banu isra'ila waɗanda suka kafirta akan harshen annabi isa dan na maryam alaiha salatu wassalam annabi isa shi kuma yayi mugunyar addu'a akan waɗanda wato suka nemi ya roƙa musu Allah Allah ta'ala ya saukar da madurguji idan ya saukar da ita za su yi imani da aka saukar da ita kuma sai waɗansu suka fanɗare suka ƙara dannewa lamba wajen sabawa Allah wajen kangarewa Allah to da ya addu'a sai Allah subhanahu ta'ala ya mayar da su aladu an gane ku mallanahu Allah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhum qiradata wala khanazira wa abada tagut ulaika sharrun makana wa adallu an sawa'is sabil an gane ku to shine Allah subhanahu ta'ala. ya la'anci wani kaso na 'yan banu isra'ila akan harshen annabi dawud alaihi salatu wassalamu annabi dawud annabin allah ya musu mugunyar addu'a aka canza halittar su a koma birrai waɗansu kaso daga cikinsu allah ya la'ance su akan harshen annabinsa bawansa annabi isa ɗan na maryam shi kuma ya mugunyar addu'a akan su aka mayar da su aladu zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahuna an munkarin fa'aluhu labi isa makanu ya fa'alun. Allah ta'ala ya ce, Zalika, wancananka wannan nesantar da su da ya daga rahamarsa, sannan kuma ya canza halittunsu bima a sau. Sababin sun saba wa umarni na Allah ne, ana bi sababi isyanihim amrallahi, saboda sun saba wa umarni na Allah subhanahu wa ta'ala. wa kanu ya ataduna kuma sun kasance suna ƙetarewa iyaka ya tajawazuna halala ila haram suna ƙetarewa halali zuwa ga haram Allah ta'ala ya ce kanu la yatanahuna sun kasance ba sa hana junansu sashensu baya hana sashe an munkarin fa'aluhu dangane da mummunan aiki da suke aikatawa wato waɗanda suke mutanen na ƙwarai wanda suke wato da'awa idan suka ga waɗanda suke aikata ayyuka na asha ba sa hana su idan suka hana su kuma idan ba su daina aikata wannan abin da suke na asha ɗin ba baya hana su zamanto kuma su ne abokan hulɗarsu labi isa makanu ya faru Allah ta'ala ce tir da abin da suka kasance suna aikatawa ɗinnan wato kaga nan adamul amri bil ma'ruf da kuma al'israru alal munkar wato abu ne wanda zai iya janyo wa al'umma azabar Allah ta'ala rashin samun waɗanda za su tsaya da wato wazifa ta umarni da kyakkyawan aiki da hane ga mummunan aiki a ce a unguwa babu waɗanda wato za su dinga tashi su dinga sanar da bayin Allah abin da Allah ta'ala yake so abin da Allah ta'ala baya so sannan kuma a gari aka samu hakanan duka ɗif ne kowa yana nafsi nafsi kowa kawai in dai jiwa ya tsallake kan shi ya fada gidan ɗan uwan shi in yana so ya fada kan makwabcin shi ma wanda daga katangar shi sai tashi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato zai bayani a gaba a ce kanu layata na hauna a munkarin fa'aluhu labi sama kanu ya fa'alun tir da abin da suka kasance suna aikatawa dinnan na zama da lalatattun bayi tara kathiran minhum yatawallawna alladhina kafaru ubangiji ta'ala ce tara kathiran minhum kana ganin da yawa daga cikin su kana ganin da yawa daga cikin su yatawallawna alladhina kafaru suna ɗasawa. suna jibintar lamarin waɗanda suka kafirce wa Allah za a ga gashi musulmi ne amma kuma za a ga a kullum a facebook zai iya yin mutaba'ar wato yanda messi yake har ya ce suna hira da messi za a gani a facebook ya ce ai sun hira da wane sun hira da wane wai ga baki ɗaya bata awoyin shi a cikin watan ramadana akan hira da yan kwallo wanda yan kwallon nan ba musulmi bane ba ma yan kasarsu ba ne ba musulmi ba ne amma wai hali daɗi yake ji in ya wuce ya ce wallahi je ma mun hira da shi ya ce a yanzu an yi kaza an yi kaza an yi kaza amma ga shi ga abokan shi wanda suna buƙatar wato a yi musu tau'iya ɓangaren abin da ya shafi ayyuka na alkhairai ya kasa bayar da minti goma a cikin mintunan shi ya zo ya musu wannan tau'iya ɗin amma yana yana mutaba'ar wato shafin wani wanda yake arne ne wani wanda yake kirista ne ga shi ya bar yan uwan shi akan wato ayyukan wanda ba su dace ba Allah ta'ala ya ce labi isa ma qaddamat lahum anfusuhum tir da abin da hannayensu suka gabatar musu na aikata ayyukan nan na Aisha an sakhita Allahu alaihim wa fil adabihum khalidun ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi hushi akan su yayi hushi a gare su kuma su masu dawwama ne cikin azaba walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wa ma unzila ilayhi da a ce yanda suka faɗa da baki suka ce sun yi imani da Allah da a ce sun yi imanin da Allah da kuma annabinsa da abin da aka saukar zuwa ga annabin nashi mattakhadhuhum awliya da bu su riki waɗannan fandararrun ba a matsayin masoyansu ne walakin daga tsiran minhum fasiquna sai dai mafiya yawa daga cikin su masu fita ne daga yi mana da'a masu fita ne daga yi wa ubangiji subhanahu wata'ala biyayya to bayan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya karanta waɗannan ayoyi shikenan sun makala sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce kalla ya ce tabbas wato kalla annabi ma'ana haddan tabbas ko shakka ba wallahi ina rantsuwa da Allah la ta'amurunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ce lalle ne wallahi ku dinga yin umarni da kyakkyawan aiki lalle ne wallahi ku dinga yin hani ga mummunan aiki da ko ga ƴan uwanku suna aikatawa wala ta'khudhunna 'ala yadi zalimi lalle ne wallahi ku dinga wato dannewa ku dinga yin riko akan hannun azzalimi ku hana shi wannan zalimcin da yake ba bacere da yake ku hana shi wala ta'tirunnahu 'ala al-haqqi atran kuma lalle ne ku dinga kwabo shi akan gaskiya ku dinga kwabo shi ya dawo kan gaskiya kwabowa wato wala taruddannahu 'ala al-haqqi raddan lalle ne ku dinga dawo da shi ku dinga kwabowa da akalar shi ku dawo da shi kan gaskiya kwabowa wala taqsurunnahu ala alhaqi qasran lalle ne ku dinga wato dakatar da shi ku dinga daure shi akan gaskiya iyakacin daurewa kada ya fita daga da'ira ta gaskiya idan kuwa ga dan uwanku yana zalunci yana ba baki ne ba wai ido za ku sa mushi ba ku ce mun saka mai na mujiya a akwai waɗanda suke faɗa a ji daga cikin shugabanni to su za su saka ido cikin lamarin dole wanda yake zalunci yake dannewa bayan Allah haƙƙinsu ga wata hanya wanda yanzu kwata-kwata ma ta mutu ba a iya binta daga karfe 8 na dare har zuwa karfe 8 na safe saboda akwai miyagun mutane akan hanyar wanda suna kwacewa mutane kayansu suna cutar bayan Allah ga baki ɗaya hanyar sai ta zamanto ta mutu akwai 'yan kaza akwai 'yan kaza a gurin to lalle ne ya zamanto an samu waɗanda za su wato shugabanni su ba da ƙoƙari wajen abin da ya shafi ganowa waɗannan wanda suke zaluncin a wannan guri saboda a sa su su daina wannan zaluncin a ba su abin yi sannan kuma wala taqsirunnahu alal haqqi wala taqsirunnahu alal haqqi qasran wato wala tahbisunnahu alal haqqi habsan lalle ne kuma ku dinga daure shi akan gaskiya iyakacin dauriya wato kada ya fita daga da'irar gaskiya duk yanda zai kewaya ya kewayo ya fita ya shiga duka a cikin gaskiya zai kasance amma kala ya zamanto ku ce to idan zai yau laraba ladi laraba ba laifi a dole ne ya zamanto an samu tsayawa da umarni da kyakkyawan aiki da hani ga mummuna aiki kamar yadda Allah ta'ala ya umarni la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha idan shugaba na musulmai ya iyakacin kokarin shi ya saka security bangare kaza da bangare kaza da bangare kaza sai kuma ya zamanto an samu waɗansu hanyoyi wanda ya yi iyakacin kokarin shi akan ya ga cewa wannan matsala din an yi maganinta amma kuma Allah ta'ala bai kaddara wato yin yankiya wannan matsala ba a wannan lokacin Allah subhanahu wa ta'ala ba zai kama shi ba da laifin wato sakaci da ya yi saboda shi ɗan adam ne ajizi ne ya yi iyakacin ƙoƙarin shi wajen ya bayar da waɗanda za su kula da wannan ɓangaren amma kuma abin kullum ya zidu wato kasratan yana ƙara yawaita to sai Allah ta'ala ya kallaci zuciyar shi shugaban da kuma abin da yake nufi na alkhairi ga al'ummarsa sai ya yafe mishi wannan kuskure aula yadribanna Allahu bi qulubi ba'dikum ala ba'din ko kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya cudi ya cudanya zukatan sashen ku akan sashi kamar yadda muka faɗa dazu shine ubangiji subhanahu wata'ala ya muku zubun goro gabaki da al'athimuna walladina la ya'thamun masu laifin da wanda ba san al'asuna da kuma walladina la ya'sun masu saban da waɗanda ba sa aikata saban masu zinar masu shaye-shayen masu modin masu kaza masu kaza din sai Allah ya hada su da waɗanda suke sallah a masallaci suke kaza suke kaza saboda su waɗannan ayyukan da suke na ashe bai hana ba su zamanto su ne abokanin hudar su ba ya ce ka ina abokin ka ce eh dazu dai da na fito daga masallaci na ganshi a nan wato inda suke shan wannan giyar tasu wayan ce ina abokin shi amma ce ya bar shi a mashaya abokinka in aka san shi da ƙarya to kai ma makareci ne abokinka in aka san shi da shaye-shaye to kai ma fa kalka yi tunanin cewa za a rangwamta maka anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu fa kullu qarinin bil muqarin yaqtadi fa in kana za sharrin fa janibu sur'atan wa in kana za khairin fa qarinu tahtadi an gane to shine yace aula yadribanna Allahu bi qulubi ba'dikum ala ba'din ko kuma lalle ne wallahi Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya cuɗanya zukatan sashenku a kan sashi ya zamanto su waɗanda ba sa laifi laifinsu dalilin da ya sa Allah ta'ala ya haɗa su da waɗancan saboda sun daina ƙauracewa waɗancan bayan Allah masu saɓan Allah ɗayan biyu ne in ma dai ku yi ƙoƙari iyakacin ƙoƙarinku wajen abin da ya shafi hana saɓa wa Allah a garinku a jiharku a ƙasarku ko kuma Allah ta'ala ya muku zubin goro sun malayyal anan na kuma kama la'anahu sannan kuma lalle ne ku sani Allah subhanahu wa ta'ala zai nesantar da ku daga rahamashi kamar yadda ya nesantar da waɗancan 'yan banu isra'ilan daga rahamashi wani hadisi al'imamu abu dawud da al'imamu tirmidhi suka rawaito shi al'imamu tirmidhi ya ce hadisun hasan hadisi ne kyakkyawa هذا لفظ أبي داود وأن اللفظين نا الإمام أبو داود ولفظ الترمذي لفظين الإمام الترمذي yace ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace lamma waqa'at banu isra'il fil ma'asi yayin da yan banu isra'ila suka afku cikin saba wa ubangiji ta'ala suka afku cikin aikata ayyuka na sabo cikin zina cikin farautar kifi ranar asabar cikin abin da ya shafi wato yawan zaman banza da kuma surutai waɗanda za su janyo wa bayin Allah hushi na Allah subhanahu wa ta'ala na hatun ulama'uhun falamiyan tahu malamansu sai suka tashi a karan farko suka hana su suka ce abin nan da kuke aikatawa na zina Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta kaza ɗin nan da kuke Allah ya haramta a cikin littafin mu kaza falamiyan tahu ba su ji ba abin da malumman nasu suke gaya musu ba su daina abin da suka saba aikatawa ba na ashaɗin fajalisuhum fi majalisihim wa wakaluhum wa sharabuhum sai zamanto fajalisuhum fi majalisihim waɗannan malaman masu faɗa a jin sai zamanto suna zama tare da waɗannan lalatattun a guraren zamansu fadarsu guda ɗaya fada su ɗaya za ka samu kowata fada in ka je ka za ka samu wake da shinkawa ce a ciki akwai na kirki akwai na banza kuma ba wai in aka zauna ba su na kirkin amfani suke da damar su wajen isar da saƙon Allah ba a cikin wannan zama a'a kawai abokai ne kawai in aka zauna a fada ne an zauna a shashayi an zauna ne a yi hira a dandali wa wakaluhum sannan kuma sai zama to sun yi cin abinci sun yi ta cin abinci kwano ɗaya da su sun ci gaba da yadda a da suke cin abinci kwano ɗaya da su hakan ɗin da suka ga sun fito da wannan matsala ɗin bai hana ba suka ƙaurace musu suke cin abincin su share ɗaya ba su mutanen kirki su ce to mu gataran mu ko kuma ku je gataran ku ci wa share buhun kuma hakan ɗin bai hana ba su zamanto su ne abokanan shan su ba su ne wanda za a zo a zauna fada ɗaya a sha shayi su ne za a yi kaza a yi kaza abokinsu ne hargilla abokinsu ne mai kaza abokinsu ne mai sai da wiwi mai sai da kwaya mai kaza mai kaza mai kaza in ya zo shi ya kawo dan mangwaron shi ya siyo wata ila kankanin shi wannan hal ya zamanto wanda ya fi abultaka da shi ma shi zaka raka rabuwa da Allah wani aka zo dai kala amince da ni saboda an san wane yana zauwa ya zauna a fada zai siyo lemu zai siyo kankana zai siyo kuɗi bakin magarba aka zo a kawo galasa aji ga daga bangare ɗaya ya siyo ya kawo mai tsire ya aje ana shan ruwa a kawo a bankare waɗansu abubuwa ka ce kai wannan fada ta ku wallahi kun ji daɗin ku wanda yake siya musu mai samuwa kuɗi ne wanda yake ba ta hanya ta halittacciyar hanya ba amma ka rika cewa sun ji daɗin su wai saboda ɗan ni'ima ɗan kaɗan ta duniya ta mantar da kai hisabi da azabar da Allah subhanahu wata'ala zai kan wannan abin idan aka ci to manzo Allah sallallahu alaihi ya ce wannan bai hana ba suka zamanto su ne abokan zamansu su ne abokan cinsu su ne abokan shansu fadaraballahu quluba ba'dihim bi ba'din sai ubangiji subhanahu wata'ala ya kwatsa zukatan sashen su da sashi ya cudanya su wala'anahum sai ya nesantar da su ala lisani daud ya nesantar da su daga rahamashi akan harshen annabi daud alaihi salatu wassalamu annabi Dawud annabin Allah ya musu mugunyar addu'a wa Isa ibn Maryam hakanan ya nesantar da su daga rahama shi akan harshen annabinsa bawansa annabi Isa din na Maryam ya musu mugunyar addu'a Allah ta'ala ce zalika wancananka nesantar da su da aka yi daga rahama ta Ubangiji bima a sauwa kanu ya atadun wato saboda sun saba wa umarni na Allah ne kuma saboda sun kasance suna ƙetarewa iyaka fajalasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi kenan bayan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗi haka sai ya tashi ya zauna wakana muttaki an da yana kishin gide akan ɗaya daga cikin wato ɓangarorinsa imma a ɓangaren dama imma a ɓangaren hagu ya kishin gida irin kwanci da dattijawa suke yi a masallaci tsakankanin magarba da isha'i anan shi ake ce da shi alittika'u haka waɗansu daga cikin malamai suka faɗa amma alittika'u wanda ya zo a cikin hadithin abu juhaifa wa habubun abdullahi aswa'i wanda yake cikin sayar bukhari manzo Allah ce la akulu wa ana muttaki'un malamai sun yi magana biyu akan shi amma irin wannan zama din amma irin wannan zama an gane ko wannan ana ce da shi alittika la akulu wa ana muttaki'un ba zan ci abinci ba nayi na kishin gida irin yadda kwancin dattijawa yake ba zan ci abinci ba ina yi zama dangalgal saboda idan kai zama dangalgal kana shirin ka ci abinci mai yawa ne to manzala shi kuma baya cin abinci da yawa ya zace la akulu ana mutakiwun an gane ku yawwa to ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sai ya tashi ya zauna da ya kasance a kishin gide saboda ya nuna cewa wannan abin da zai faɗa yana da mahimmanci sosai game da abin da ya shafi tafiyar rayuwarmu da kuma daidaituwar al'amuranmu da kuma haɗuwar kanmu faƙala la ma'aiki alaihi salatu wasallama ya ce la ma'ana latan juna min azabillahi ba za ku tsira ba daga azabar Allah subhanahu wa ta'ala wallazi nafsi biyadi ina rantsuwa da sarkin da raina yake hannunsa shine Allah subhanahu wataala ba za ku tsira ba daga azabar Allah subhanahu wataala ba za ku kubuta ba a wajen Allah subhanahu wataala Allah ya ce kuna da kai uzuri na cewa ku tunda ku aikata sabo ba za a kama ku ba da laifin wanda suka aikata wannan sabon ko ba za a halakar da ku ba a lokacin da za a halakar da masu sabon yace hatta ta'dirunahum alal haqqi adran hatta ta'dirunahum har sai kun karkato da su su waɗannan masu saban Allah alal haƙi akan gaskiya aɗuran karkatowa har sai kun karkato da su sun bi gaskiya iyakacin karkatowa sannan kuma Allah ta'ala zai muku uzuri amma ka tashi baka karkato da ɗan uwanka ba wanda ya kauce wa hanya zuwa gaskiya a kullum kai abin da yake gabanka shine duniyarka ya za a yi ka gyara duniyarka a wajen shi wannan dan uwan naka ya za a yi ka je ka yi fafutuka ka yi fagamniya ka samo duniya wannan dan uwan naka da ya karkace wa hanya ka ce kai kurabu da shi mun wata wannan hanyar mun taba yi amma dai yanzu dai Allah ya shiryar da mu ku jalin su yi kansu a dole ne ka yi kokari ka ga cewa an daina wato aikata irin abubuwan da suka saba wa Allah ta'ala ko kuma Allah kalli ta dalilin ka an rage dai an rage aikata su ko da ana aikatawa idan aka ga idan ka to sai a ce an daina wani ya zo shi har wani ai abun abun farin ciki ne amma ya ce ga wani ce yana zawa zai sa su ba su kara kart to kaga an samu matsala dole ya zamanto idan kana nan abin da ake aikatawa na asha a daina aikata shi ka cokam ɗinsa har sai ka tashi ka shiri da gurin saboda an san wannan in ya zo shi in yana nan ba zai bari ba yi wannan abu ko kuma ya zama to Allah kalli in ka zo ka ka ragewa abin ƙarfi kashi hamsin cikin ɗari duka an jefar da shi kaɗan ne yanzu da kaɗan kaɗan shi ma wannan ɗan za a yi maganin shi to kaga an ci nasara amma a kullum waɗanda suke aikata sabo da waɗanda ba su aikata sabo ya zama to kullum fadar su daya kuma fadar ba wai suna amfani da ita bane wannan a zaman nasu su isar da sakon Allah a cikin wannan fada din a kawai suna zama ne saboda abokai ne yara ne an tashi tare tashi ne tun na yarinta kuma haka aka tafi to ba da zai Allah ta'ala ya kubutar da wannan wanda ba su aikata wannan laifin Allah ta'ala zai hada su ne saboda laifin waɗanda suke aikata saban kuma wannan bai hana ba suka zauna da su suka ci abinci tare su suka sha abin sha tare da su qawluhu ta'tirunahum ta'tirunahu da yace hatta ta'tiruhum saboda ta'tiruhum wato faɗansa da yace ta'tiruhum ay ta'tifuhum hatta ta'tifuhum har sai kun karkato da su an gane ko al'adfu shine wato ka karkato daga mutum daga akalarsa ka karkato akalarsa zuwa ga abin da wato ya dacewa Allah subhanahu wa ta'ala abin da ya dacewa shari'a ta musulunci kale zamanto ka kyale shi yana ta aikata abin da yake so wala taqsurunnahu fadan shi da yace taqsurunnahu ay la tahbisunnahu lalle ne za ku dinga dakatar da shi ku dinga tsare shi daga aikata wannan ayyuka na asha an gane ko to wannan shine abin da wato wannan hadisin a takeice yake nufi abin da yake mana wato umarni a kai shine duk yadda muka kai akan nagarta da kyawo matukar mu yi kokari akan yan uwanmu ba su ma su zamanto irin wato yadda muke kan wannan nagarta muke kan wannan hanya mai kyakya muke kan tulba wanda take kyakkyawa to har yanzu akwai matsala sannan kuma daga ƙarshe in ya zamanto muna ganin cewa wanda suke aikata ayyuka na asha iyakacin kansu ne kadai wannan matsalar za ta shafa in har ma matsalar ta zo ta mu ba ta shafe mu ba to mu sake shawara ba haka ne ba matukar dai muna da kwai wato wato muna da kwai gwargwadon ikonmu na wajen abin da ya shafi mai isar da saƙon Allah zuwa gare su in dai mu yi ba amfani da wannan dama din to Allah subhanahu wa ta'ala yana iya haɗa mu da azaba mu duka mu kamar yadda hadisin gaba zai yi bayani insha Allah الرابعة عشرة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال حديثي نقوم شاهدو أتكون ونن بابي أن أمسوشي daga Abi Bakr Siddiq Allah ta'ala ya kare yadda da shi na biyu daga cikin khalifofi na na farko daga cikin khalifofi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr Siddiq Allah ta'ala ya kare yadda da shi yace ya ayyuhan nas wato an ambace shi da as-siddiq kamar yadda yake cikin hadisi lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya yi tafiyar dare daga makka masallacin wato ka'aba zuwa ga baitul maqdis da safe da yazo yana bada labari sai ya zama to ayi ta juyar da zancen shi an ce ba haka ba sai aka ce wa abubakar ya kaji labarin abin da abokinka yake faɗa ce me yace wai yace wai an yi tafiya da shi daga ka'aba zuwa baitul maqdis wai a cikin dare ɗaya ce ya faɗa ka suka ce ya faɗa ce to in dai har ya faɗa gaskiya ne ka ce a za ka gaskata shi cikin wannan labarin da ya bada tafiyar da ka san cewa a sati ɗaya ma mutum baya iya yinta amma kuma ya ce an yi ya yi ta cikin dare ɗaya ya je hal ya dawo kuma ba wai ya isa ba ya je ya dawo ya ce zan gaskata shi ko sama da haka ya ce labari na saba yake bani in gaskata shi kuma dan ya ce mu ya tafi baitul maqdis sama ta daya ya dawo menene abin mamakin a ciki sama ta bakwai yake bani labarin ta in gaskata shi a lokaci ɗaya na fita kai in dawo in yazo ya ce mana an sabkar da kaza in gaskata shi kuma dan wannan dan kasa gaskata shi fa mi yawma idin sumiya as-siddiq tun daga wannan ranar aka ambace shi da as-siddiq wato wanda yake makura cikin gaskatawa ya ce ya ku mutane innakum lataqra'una hadhihi al-aya yace lalle ku haƙiƙa lalle ne kuna karanta wannan ayar ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idha hadaytum yace lalle kuna karanta wannan ayar Allah ta'ala ya ce ya ku waɗanda suka yi imani alaikum وتضعونها في غير موضعها وتضعونها على غير موضعها nan bai kawo ba wannan ne innakum latad'una ila taqra'una hadhihi al-aya lalle kuna karanta wannan ayar wa tad'unaha ala ghairi mawdu'iha amma kuma kuna dora ta a gurin da ba nata ba kuna ajje ta ba a gurin da ya dace da ku ajje ta ba kuna mata fahimta wanda take gurguwar fahimta bayan da ma'aiki alaihi salatu wasalamu ya fahimtar da mu ayar ba ko kuke fahimtar ayar shine ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum ya ku waɗanda suka yi imani alaikum anfusakum ku kula da gyaran kawunanku la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum wato wanda ya bace batar batar shi ba za ta cutar da ku ba idan hata daitun matukar dai kun tsaya da abin da aka umarce ku a kan shi na shirya matukar dai kun aikata abin da aka umarce ku da ku aikata a addini na musulunci to batan wanda ya bata ba zai cutar da ku komai ba a wajen Allah ta'ala yace kuna fahimtar wannan ayar gurguwar fahimta bayan da manzo Allah ya fahimtar da mu ita ba yace dan naji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa inna nas idza ra'aw adh-dhalima falam ya'khudhu ala yadayhi haqiqa mutane idan suka ga adh-dhalimi falam ya'khudhu ala yadayhi basu yi riko akan hannayen wannan adh-dhalimi ba basu hana shi ba kan abin da yake aikatawa na asha ya daina aikata wannan aikin na asha ba aushaka Allahu aushaka an ya'ummahumullahu biqab minhu ya kusanta Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gangama su ga baki ɗaya da su wanda suka kula da kan nasu da kuma su waɗanda suke zalimcin su ba su kula da gyaran kan nasu ba, ya haɗa su ga baki ɗaya da azaba ta musamman daga gare shi. Wani hadisi al'imamu Abu Dawud da al'imamu Tirmidhi suka rawaito shi da al'imamun Nasa'i da Asani da wanda suke ingatattu. Wato a wannan hadisin za mu fahimci cewa ashe ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum ba ta nufin ka kula da gyaran kanka ba ba ruwanka da dan wani ba ruwanka da wani ba ruwanka da kowa kai dai kawai kanka kadai ka kula za ka kula da shi ilzamu anfusakum ku kula ku lazumci gyaran kawunanku sannan kuma la yadurrukum man dalla idza ihtadaytum man dalla waɗanda suka ɓata ko wanda ya ɓata ya karkace wa gaskiya la ya durrukum wannan ba zai cutar da ku ba a wajen Allah ba zai kawo muku cikas ba na shiga aljanna ba zai kawo muku matsala ba wajen abin da ya shafi harkokin ku na rayuwa idza hatadaytum ma'ana idza kuntum bima umirtum bihi min al'amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar idan kuka tashi kuka tsaya da abin da aka umarce ku da ku aikata shi na umarni da kyakkyawan aiki da hani ga mummunan aiki shine idza tadaytum ba wai ana nufin idan kuka shiryu ba idan ku kun shiryu to waɗanda suka bata ba za su cutar da ku ba a akwai fadar Allah ta'ala da yace kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanahawna 'anil munkar wa tu'minuna billah wa latakun minkum umma yad'una ila al-khayr wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun wato da waɗannan ayoyin da kuma irin hadisai na Abu Sa'id al-Khudri da sauransu madala ce man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman sannan kuma yusta'malu alaykum umara fa ta'rifun wa tunkirun faman kariha faqad bari'a wa man ankara faqad salima walakin man radiya wa taba'a da sauransu wato suke nuni akan cewa ashe kai idan kanka kai ka jaru baya zamantowa shaida akan lalle Allah ba zai saukar da azaba a kanka ba sai ka yi iyakacin ƙoƙarinka wajen ka ga cewa waninka ya jaru ya daina abin da ya saba aikatawa na asha ya fasa abin da yake aikatawa na kaza da kaza da kaza wanda suke na saban Allah subhanahu wata'ala ne kaga za mu fara nan ko abin da muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada a kai abin da muka yi kuskure ko tuntuban harshe ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana wa bi hadal qadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik